وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم الله تعالى ويرد الله قوله في سوى ألم يأن الذين آمنوا أن تكبروا من ذكر الله lokaci bai yi ba lokaci da biya ko waɗanda kuka yi imani da Allah an tacciya su lokacin da zikirin nan da zukatan ku za su tsorata ku za su mutuna da ambaton Allah maɗaukaki kuma da kalami alhaji da kuma abin da aka saukar ta wani Allah ya saukar na gaskiya ولا تكونوا قوت الكتاب من قبل kada ku kasance kamar mutanen da aka aiko musu littafi wanda aka aiko musu littafi gabanu fatala alaihi wa amadu yayin da zamani ya tsawo lokaci ya nisa ko ka tattalo mutum ko ka tattalo mutum sai zuba dan da ma'ana an aiko musu Allah ya saukar da aya an aiko musu abin da ya saukar da su ga hukunci na gaskiya kiyaye ba su aiki da shi ba har da lokaci ya tsawaita ana kun bar aikin da Allah ya yi zarce ya saukar da shi har da lokaci ya tsawo sai aka samu wani aiki sun kai da shi kadar sun zai ce sun zama babu alheri da sun aikin da suke na da'a sun bashi ya lalace har sai ga zuka da sun mai da shi saboda watsi da ko manzon Allah da su wa qala ta'ala wa qafaina bi kitabi maryam wa atainahu al-injila Allah subhanahu wataala yake cewa min biyu bayan mara annabawa da isa da Maryam min biyu bayan bayan annabawa din da isa da Maryam sannan kuma muka bashi wato littafin Injila an san kuma da littafin Injila sai Allah wanda yake cewa wani Allah zai kulo da lalzina da mahudu sannan kuma muka sanya cikin mabiyansa zukatan waɗanda suke biyo shi rahmatan tausayawa da jin kai a cikin zukatan waɗanda suke biyo shi isa ɗan mare sai muka sanya tausayawa da kuma rahama jin kai wa a ba ni yadda ne ke da ruwa da kuma rahabaniyawa wato rahabaniyawa su ne wanda suke yadda kansu da yin bauta mutum ya koma gefe ya kaurace cikin jama'a ya koma gefe ya killace kansa domin bauta ga ubangiji sai Allah wani ya ce nufi da kuma ai sun suka fari wannan aiki sun suka tafiye shi ma ta kasna ha alaihi maka da tsale duba mu turan ku mara aiki ne wanda suka bare shi yake kebe kansa ne wani aiki ko da kuka kuma yake shi yake kebe kansa da mota shi ne ƙungiyar hagwaniyawa sai kasance suna yi wanda aiki ne da suka fare shi ba Allah ne ya kallafa musu ai ba ma al'awa hatsari aya ɗaya sannan kuma zai kasance ba ma al'awa ba su rikewa ba su rikewa ba hatsari aya ɗaya haƙiƙanin rike rikewa irin shi ba su suka kallafa wa kansu sannan kuma ya zamto aikin da suka ɗauka ɗin da suke suke so a cikin rike. Wani aikin da ya kasance cewa Allah bai tallafa ma shi ba. Sai ka ɗora kanka, za ka samu wannan aikin zai yi wahala. Ka lazance ya tsawon lokaci, ba ka canja ka kuma ya zuwa shi daga nan, kame da shi nan, kame da shi nan, kame da shi nan. Ba za ka iya tsayuwa, an canja hakikanin tsayuwa ɗin ba. haka da wani wani Allah yake ba da labarin yadda suka kasance su ne rahabaniyawa zai ke ka saka da bauta ɗin wanda a yanayin gaskiyar ba Allah ne ya ɗora musu ba Allah ne tallafa musu sai kuma suka zo ba su rike abun ba a cikin yanzu. وقال الله تعالى Allah ɗauki da yake cewa wala da kuma kallaki sarrafa ni ba su wata yanka. Kada ku kasance gaban wannan mata na falakar laha wanda ta warware saƙarta ko ta warware zaranta ma'ana irin mara da suke yin saƙa suke yin tukka min ba da kowace kanka bayan ta zaɓa lalan ko ta zaɓa dukkan ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi ta zaɓa ta zaɓa min ba da kowace kanka sannan kuma sai ta zata wuri an zaɓa kawai bayan ƙarfi mara ala nuna mana cewa lallai duk aikin da ka ɗauka na alkhairi yana da buƙatar lalle ka lalance shi ka kiyaye shi nan da zarar za ka bar shi zuwa wani lokaci za a samu wannan aikin ka yi watsi da shi har ya jawo ba ka da komai ka yi watsi da wannan aikin ana so mai aiki ko aikin da ya ka kar ya kar kar zance shi ko kake yin da alkhairi ba a so mutum ya fitar da wannan aikin ana so ne mutum ya zama ya zance shi kiyaye shi matuƙar kiyayewa Allah ya wani kuma kiyaye wa nan kai duk aikin da kai ɗauka na alkhairi kokarin da mutum zai shi ne ɗauki aikin alkhairin da za ka iya yi wanda za ka iya kiyayewa idan kuma kar ka fara yin aiki kana yin aiki kuma ka zanto ka daina kana aikata aikin alkhairi ya zanto ka daina yi وقال تعالى وأبو بكر حتى يأتي بنيه Allah ke aiki cewa lalle ka ci gaba da bauta ka bauta ubangiji ta hatta ya ce ka ne har sai kudi ya zo maka amma da kinu ana shi ne almu har sai mutuwa ta zo maka mana ka dawo ma kana mai aikin alheri kana bauta ubangiji ta hatta ya ce ka ne har sai mutuwa ta zo ta rike ba a san mutum ne ko ko aikin alheri ko aikin alheri har a samu aka fi mutuwa da zan ɗauke ka ka yi wa ido na aiki. Mafila ne, ya zuwa cikin hadisi, hadisi na na Aisha. Wala da karfe lawana ƙara cikin cewa, annabi sallallahu alaihi wasallam daga matsala ta da abin da ta bata gare shi da kai alaiha da kai alaiha وإنها إلى أنه ماذا لم يجد ويجد ويقانشا وإنها إلى أنه تستعمل وتموتا ماذا لم يجد قال من هذه wannan wace ce mara da ta kalan bai san ko wace ce ba sai tambaye da wace ce wannan sai ce ai hadihi bulalatin wanki da kuru fi salatiha yana bani labari ko tana zayyana mu yana faɗa mu da sallar zaki makala sai da sallar zaki ce alaikum bima tuquluna lalle na mu gargadi na hore ku da ku yi aiki aikin da za ku iya yarda aikin da za ku iya kiyaye shi aikin da za ku iya aikin da za ku iya yi kuma ce za ku ba wallahi la ya madu lau a tata mun to da sallallahu alaihi cewa na rantsi da Allah la ya madu lau Allah ko da ki ba zai ba ku lada ba ba zai hana ku lada ba ba zai yanke muku lada ba sai babu sakamakon ladan ku hatta ta mun har sai dai idan kun dina aiki a wani ka kana aiki to Allah ko ku bare hana ka lada ba in dai za ka je kana aiki to za ka san ce wallahi la yamdu lahu lillahi Allah mu dai ana kula da ba ai ba zai yi kula da ba mu dai ana kula sakamakon ba na ayyukan ku ba hatta da wannan har sai kun daina aiki mana sai kun bar aiki da kuke amma matuƙar kun tsaya kuna yin aiki za a kai da fito Allah zai ba ku lada har sai ku yin kure ku bar wannan aiki mana ana hadisin abin da ke nuna shi ne ya ita wannan wadda ta ke da karantawa na Aisha ke da take yi wannan da take yi ma'anar baha tsawatarwa ta hali kada ya kasance da duk da kuma aikin za ka zo kana aikin aikin da za aikin da za wannan duk ba shi ne abin da ake kasar da shi ba ɗauki abin da lallai za ka ke yi wanda za ka ke dawwama kana aikin da wannan aikin na Allah ta nake cewa ai sai yake hani ya tsawatar a kan irin wannan kai ka zo kana cewa ni ina kaza ko ina aiki kaza ina yin sallah raka'a goma sha nawa sha nawa da dare ko ina kaza ko ina kaza ina kaza to ka ɗauki abin da wanda shi ne za ka ke yi ko raka'a biyu ne za ka yi tashi kai ka lalaci wannan ka lalace shi kana yi to Allah haka zai yi ki maka lada ba har sai dai kuma na aiki ne wa kuma في الكتاب رضي الله عنه حديث يقول لك عمر الكتاب رضي الله عنه الله كرمه قال صلى الله عليه وسلم من نام به من حزبه wanda ya kasance ya yi bacci daga wani hidiminsa minan lai wanda ya kasance ya saba yana tashi uku da dare misalin da hidimi biyar ne goma ne biyu ne uku ne ya kasance yana aiki da wani aikin jirgi sai kasance ya yi bacci a wani bangare ga wannan hidimi au min kelimi ko kuma daga wani bangare ko wani abu na cikin wani hidimi wanda bai samu karantawa ba sai bacci ɗauke shi sai ta yi ƙara'ahu ma bayyana ذات الفجر وصلاة الظهر idan baka samu damar karantawa bacci ya garba a kanka inda ka saba kana karanta ibu kaza ibu kaza to sai mace da ke ke ka sai wala da da ke cewa sai ka karanta wannan karatun da ka saba yi a wajen lokaci na dare to ka karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar alha in ka karanta shi a wannan lokacin sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai kuti wala hu ka kanna ma tara hu billahi Allah zai rubuta maka kulladen da ka saba karanta shi a wannan cikin dare ko da ka saba karantawa kuma lokaci ya zo sai ka ce ka ce ka samu karanta shi ba idan ka zo ka karanta shi da da rana tsakanin sallar asuba da kuma sallar azhar sai Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle za a rubuta maka wannan ladan kamar ka karanta shi da yanzu da wata babu su mutum da rasu wannan hadisi wani abin lahi min abun bilal wani islamu anhu ba Allah ya kara mutum ya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكون كما فلان قال يقول ذلك يا الليل ذلك يا الليل ذلك يا الليل للشيء يا عبد الله يجي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فضامي ويا جميل لا تكون مثل فلان أي كذا كذا من وين كان يقوم الليل فترك قيام الليل wato shi mutum ne wanda ya kasance yake maza da zai ke ce maza kai ka kasance kamar wani shi wannan wanan ya kasance yana yin kiyamun layi wato yana tashi ne yi wata layi sallah amma ba ta daga kiyamun layi sai kuma yi mai wakar sai dai da yin wannan sallah yana zana da rage cewa ya abdullahi kai ka zama kamar wani ya kasance ya aikata sallar da kiyamun laili sannan رواه حديث متفق عليه وعن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته اذا فاتت صلاه في ثلاثين من الليل من وجهك دوره كلا من النهار إنشاء أجل ما تركنا الله تعالى تعالى من أكثر شيء على ذلك الجوا إن إذن كلا تكون في مدى كلا تري تكون في مدى من وجهي أو غيري saboda ciwon kai ko saboda wani abu makamacin haka ne zai kalla kalla raka'a goma sha biyu da rana haka na aja take cewa rasulullah ya kasance lokacin da sallah ta kace mata da dare sai da dare yake aikatawa yake tafi da kiyamar dare idan da ta kace mata a wannan daren bai samu damar aikata ba min waje saboda wani ciwon kai da ya same shi ko kuma aure ko kuma rinsa ko kuma umarcinsa to sai ya sallaci sallah ya sa a goma sha biyu da rana haka na aji ta bada labarin da sallah ta kace ya kasance yake aikatawa rawan musulmi da zuwa nan ya na wani kamar ikon yin aiki da abin da muka ji Allah ka wani yawan kiyaye ayyuka na alkhairi Allah ka wani yawan lazanta aiki na alkhairi Allah ka yawan wani makai Allah ka kashe mu muna masu imani Allah ka wani yawan yin gaskiya muna mana gaskiya kamar mutum kunja kuma kuma masu ya ga wani mutum kunja shi mana اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين والمسلمين والموحدين وحمد على الدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك وأنعمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت وأنعمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله